الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan wuni mai albarka insha Allah to yammacin laraba biyar ga watan rajab a wani lissafin kuma shida a hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam a dubu ɗaya da hudu da talatin da biyu wanda daidai da ga watan shida shekarar dubu biyu da goma sha ɗaya ta miladiya a cikin yardar allah da ikonsa da ba da damarsa a yau insha Allah za mu tashi kan hadisi na 35 cikin hadisai guda 42 da malam Yahya ibn Sharaf annawawi ya tara a wani littafi nasa wanda yake mai tarin albarka ko da gaske wanda al'ummar musulmi suka fice shi wato wannan littafi na 40 annawawi hadisai ne da suka tara kuma littafi ne ke da tare hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda za ka iya cewa su ne ginshikin gidan bayan wannan addini da aqida da ibada da abubuwa da yawa masu muhimmanci amma akan ka'idoji kuma akan lafuzza kanana waɗanda su tarin ma'anoni masu yawa hadisin mu na 35 shine hadisin Abu Huraira a kan wasu matsaloli da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na kyakkyawan ladubban zamantakewa abinda zai samar wa al'ummar musulmi kyakkyawan haɗin kai kyakkyawar zamantakewa kyakkyawan son juna da kuma duk abin da zai nusa shi a guje shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tahasadu wa la tanajashu har zuwa ƙarshe bismillah mana kan
بسم الله الرحمن الرحيم نعم قال أبو زكريا يحيى بن شرف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تحاضروا ولا تجابروا ولا يجب بعضكم على بيت بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يغشبه ولا يقتله ولا يكذبه ولا يأكله التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحق امرئ من الشر أن يقتل أخاه المسلما كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه
wannan hadisi kuma da muka ji hadisi ne babba wajen gyara halayen mutum musulmi mumini yadda zai zauna da 'yan uwansa musulmi da ladubba masu kyau wanda da kowane mutum musulmi da ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah duk daure ya sufufi da waɗannan sufufi da sufufi wannan hadisi da babu wata al'umma ta musulmi da za su samu cikin hankali a duk abin da ake so a samu na hali mai kyau za mu kalli cewa waɗannan halayen abin da aka umarni da shi ɗin in muka lazimce shi abubuwan da kuma aka yi hani in muka hannu da gare su a hankali ya tafi da ba duk bi an samu wani abu na damuwa ba tsakanin wani musulmi da dan uwansa domin abubuwan da aka faɗa a nan da aka ce tashin hankali zai samu to waɗannan mukaddimat ne da in an same su akan saboda su ne ake samun tashin hankali kaga shi kuma tashin hankali idan aka kore su jin ba za su same shi ba shi ne abin da ake nufi hadisin na abu huraira ne da bukatar mutu a kan sahabin hadisi mun yi magana a kan su ba biyu ba a cikin wani littafi wato hadisansa suna da yawa Allah ya iya yarda da shi Allah ya ce Allah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce لا تحاسدوا كتب وجونا حسدا ولا تناجشوا كتبكي النجش تكانوا في جونا لا مزومي مكان أكمي أكين في النجش هو نجش ولا تباغبوا كتبكي إيايا تكانوا في جونا ولا تدبروا كجويا وجونا كبايا لا يبيع بعضكم على بيع بعض da sashen ku ya yi ciniki a kan sashen cinikin sashe ku kunu ibadu bahi ikwanan amma ku zama bayin allah yan uwan juna almuslimu shi dai musulmi akul musulmi yan uwan musulmi ne la ya limuhu baya zalunta wala ya buluhu baya cin taimakonsa ba ya bubuhu ba ya masa ƙarya ko ya fice ƙarya ga wato a kansa ko kuma in yi magana shi ya ƙarya tashi yana cikin sarorin da aka bar kuma za mu zo mu ji wala ya kiruhu da ya wulakanta shi to baya wulakanta daga cikin halin musulmi shine baya waɗannan a cikin hahuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuni zuwa ga kirjinsa har sau uku yana cewa taqwa tana nan tsoron Allah yana nan ma'ana ishara cewa imani kuma jin tsoron Allah yana zuciya za mu yi magana a kan me ake nufi da wannan shi ma sannan yake bin mri'in ya isa mutum nina sharri wato ya kai matukar sharri ya isa a ce wannan sharri ne an ya kira kafahul muslim a ce musulmi da wulakanta dan uwansa musulmi wato wannan a cikin sharri wannan ya isa kololuwa kenan a ce musulmi ne amma ya wulakanta ɗan uwansa musulmi ce kullum musulmi dukkan musulmi kowanne nan yana nufin gaba ɗayan musulmi duk wanda ya ɗauki wannan sifa ta al-islam domin na alifin damu a ciki na istibaƙin jinsin dukkan musulmi ne ma'ana akwai umumi a ciki to kowanne musulmi akan musulmi haramun damuhu wa maluhu wa irbuhu da jininsa da dukiyarsa da mutuncinsa duk haram ne akan dan uwansa musulmi ita shine fasara ta kalma ta kalma na wannan hadisi din a muka kuma wannan hadisin zamu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara magana ne akan a wala tahasadu kafin mu ga akan ita mu ga gaba daya idan da aka kawo hani a nan wurin fi'ilai ne mudari'i aka kawo lamun hani a kansu lamun ta hani a nan ana tabbata la annafiya ko annafiya lamun ce ta hani za ce ta hani an hana ku da ku kaza a larabci idan na irin wannan ta hani ko tarfi dukan biyun in aka same su suka fi dukan fi'ili mubari'i to suna sa masa umumi ma'ana zai zama kenan kowanne nau'i kowanne irin nau'i na wannan kalmar da aka faɗa wanda ake iya cikin su da wannan kalmar haramun ne ma'ana ya shiga karkashin wannan hukuncin da za a faɗa a malamai suna da ka'ida a littafin usulul fiqh musamman suna cewa al'aslu fil amri alwujub al'aslu fil nahi ne al'aslu fil nahi ne a tsarin kowa ma'ana duk inda ka ga umarni daga Allah ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in ku ya ku wanda su imani aiki to asali wannan umarnin wajibi ne ma'ana bai halatta wani ya saba wannan umarnin sai idan an sami wani dalilin a wani gudun da ba cikin qur'ani a wata ayar ko a wani hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam da ya rage karfin wannan umarnin sai ne da shi musahabi shi ma duk cikin dalili ake samun ma'ana sai malamai su ce wannan umarni umarni ne na mustahabi umarni ne na wajibi ba amma idan ka samu wannan ba to asali wajibi ne akan kowa ya mun fahimci wannan sannan a gefe ɗaya ko na ɗayan kai na biyu idan aka yi hani a ƙur'ani ko a hadisi Allah madauki yake ku aikata gaba ko annabi sallallahu alaihi wasallam yake ku aikata gaba to asali abin da muke fahimta shine haramun ne haramun menene haramun haramun abun malamai ne ake nufi me haramun abun malamai na'am ta duk yanayin aka ce abun malamai ana nufin malaman usulun fiqh da fiqh da malaman hadisi ma'ana su take na'am أو ما نهى عنه الشارع نهيا جازما أو قول ما يعاقب فاعله أول ويجزى ويثاب تاركه أول أبدا shari'a ce umarni da shi umarni yankacci ai ko hani kai daga kansa hani yankacci ko shi ake ce haramu ma'ana ba a samu tahaddudi ko a ce a ana nufin musulmi abin nan hani ne na makaruhi kira ku kira ku haramu ne haramun ma'anarsa shine duk abin da shari'a babu tantama ta hana shi wannan fasara ta aiki ne kuma malaman suka ce abin da ake nufi da haram shine duk abin da ake ukuba ga wanda ya aikata ake kuma da ga wanda ya bashi wannan ya nuna kenan a ce idan mutum ya bi haram yana da bid'a haka ne yawwa kana ganin haram kawai zuciyarka ta an gida ta je kai sai kike ce ba zan yi ba me ya sa kike hmm kuran Allah ku ci rubuta mu da sannan a cikin hadisin da zamu zo nan gaba yana nan cikin abubuwan da Allah mai rubuta a kan wannan al'umma da zamu ji irin fulalar da ke ciki da kuma magana a cikin don asali a in aka ce an haɗa to ma'anarsa in ka aikata suna da zunubi in ka haɗa suna da lari amma kuma akwai da muka san abin da za a samu lada a kansa yana da shi da biyu me ya kira ɗin a yi ikhlasi yawwa da ya zama cewa ka bar haram ɗin nan ne saboda ka samu dama ba niyya ce kai cewa yau na fata ba zan yi ba shi ne za a baka lada ba haka kawai ka tafi da kai sai ka ga gun haram din yau an tashi misali kaga wannan ka je ne ba ka samu damar yi ba wanda ya ji bai samu damar yi ba amma niyyarsa tana nan cewa zai yi ba cikin waɗanda za a sauke ma wato zunubi kuma a hana ta ka ce a bai aikata ba ba za a rubuta masa zunubi ba yawa da maɗaukaki za mu ga abin da zai zo idan mutum ya niyya shi bai aikata da zunubi to ba za a rubuta masa komai ba na zunubi za a rubuta masa dada in ya fasa ne wannan dai mutum shi sai mun zo da shi ne nake mun yi anan shine a duk abin da shari'a ta ce haramun ne ai shi hanya a kansa asalin sa haramun ne za mu ji sun a wannan hadisin kada ku kuka kada ku kuka kan su haramu babu wani abu ruhi mai dan sauki sauki zaka ce in kai ba laifi haramu ne ba su haramu to wani cikin a ko in ce bayan su ko iya san su cikin irin zulubi kasancewar akwai wasu nususi su ke magana akan ko la'ana akan mai shi kuma wani wa'idi mai tsanani akan wanda ya aikata a cikin kiyama Allah ya tsare mu to kalmar farko ita ce ce la ta hasadu kada ku yi wa juna hasadu cikin da ya zo a kan tafa'ul ma'anarsa ba daga bangare ɗaya ake yi wato wannan yayi ne wannan yayi haka nan da yake guda ta na jiso kuma kada ku yi wa juna kuma juna da juna ne saboda wannan alifin inda aka fi wala tafa'al wala tafa'alu kar ku kira ta jira da junanku kada kai ka yi da in yi shi ne ma'anarsa wato in aka ce kowa daga cikin mu ake amfani da lafazin mufradi la ta al wannan din shi kai ya ce ba da ma'anar ne cewa akwai haramcin cewa kowanne ɗaya daga cikin mu alhamdulillah amma cewa da aka aka kawo shi da cikin da cikin kuli ya nuna cikin saboda wannan ayyukan da muka ji ba ayyuka ne da cutar suke tsayawa a kan mai su ba ayyuka ne da ta'addi zuwa ga wanda kai wasu ko hasada ko shi hasada malamai suna da maganganu da yawa wajen ta'arifin a hasada amma bayan da ya hake su ka iya cewa kalma biyu ne ma'anoni guda biyu na farko shi ne tamanni zawalin ni'mati zawalin ni'mati anil ghairi ka riƙa burin wata ni'ima da Allah ya yi wa wani cewa ta kauce a neme ta a rasa ka riƙa fata a zuciyarka ina ma wannan matsayi da wane ya samu a kwace ina ma wannan kuɗi da wane ya samu ya tafi ina ma ka ji ɗan da ya samu ya mutu kasuwancinsa ya lalace misali ka riƙa buri a zuciyarka kana fatan wannan abun ya auku aukuwar wannan abu menene ba zuciyar ni'ima ba ce to wannan tamannin da zaka a zuciya ki cewa ina ma ta ta faru wannan shi ake ce ma hasada sai ki nan ko ta ta a ko kuma ma'ana ta biyu mutum ya rika ganin cewa wani mutumi da Allah ya yi wa wata ni'ima to bai cancanci Allah ya yi masa ni'imar ba ai da wancan da wannan ko cewa wancan buri take ta kauce wannan kuma hukunci take yi cewa wani aiki cancanta ma a yi masa kaza ba to wannan shi kuma wata fuskar ce ta yanzu ita ma ta hasada wanda in ka kalle su ba sai guda biyu za ka ga a ƙarshe suka koma zuwa ga ikirabi ne ga hukuncin Allah da kadarasa shi ce ma hasada Allah madaukaki da ya halicce mu shi ya zaɓe mu mu zama yadda muka zama ya ciki tsakanin mu wani ya masa baiwar kuɗi wani ya masa baiwar sarauta wani ya masa baiwar ilimi ilimin iri iri a cikin ilimin ya fifita wani da bangare kaza wani kuma da bangare kaza wani a harkar noma wani a harkar kasuwanci wani injiniya ne wani likita ne kuma a tsakanin nasu fifita wane akan wane wani abin da Allah maɗaukaki ba su da baiwa ya'ya ne da dama na mutum daya amma Allah maɗauki titi ta wani daga cikin su ya ba wa wani abin da bai wa sauran ba duk wannan zaɓi ne na Allah ba saboda mu din muna da wani abu da muka ɗauka muka je wa Allah cin hanci ya yi mana waɗannan abubuwan ba Allah maɗauki baya buƙatar su bai abubuwa falalasta shi da ni'imarsa to a shi idan mutum ya yi hasala ga wata ni'ima da Allah ya yi wani kamar yana cewa ya Allah dan me kai wa wani kaza ni na fi ka sanin cewa bai cancanta ba ba ka ka faɗi wannan ba amma aikin hasala ko ka ka kina kamar kana ga wa Allah ne cewa gaskiya fa Allah abin da kai nan fa bai dace ba da cewa ne kuɗi da ka fassara maka ne kake kana a hasala kalmomin miyagun suna da yawa kowa zai ji cewa a'udhu billahi ba haka nake nufi ba tunda ba kowa zai shiga haka yake nufi ba to shi kenan sai dai na haka kada ka ga wata ni'ima da Allah ya yi wani ki ji kana fatan ka bushe ka kauce ka neme ta a rasa ka ji kana fatan me yasa ba su ji ka dawo kanka ko ta bushe ka neme ta a rasa gaba ɗaya da kai da shi ku rasa ko ka ci ka dawo kanka ta bar shi duk wani yana cikin kanka kuma wata da ta biyu cewa ka rika ganin cewa ai wani bai cancanta ba kuma akwai wani wata lahadi ta laraba ko magana ta laraba da su suna cewa ai arziki akan wannan haramun ne kuka kalli mai kuke su haramun ne wani ya zama yana da arziki to yana faɗa arziki ya riga ya samu arziki nan yana nufin kuɗi ba a larabci yau a larabci arziki ba kuɗi ba ne yau a mutum ko ya rika cewa haramun ne wani ya mallaki kaza matsayi kaza na ilimi ko matsayin kaza na aiki haramun ne wane ya same shi wannan hukunci ce a cikin rububiyar Allah matsakaci suna ta su ne za su yi ko ba Allah ba zai ba to wannan ma'anar hasida kenan muna fata Allah matsakaci ya ya shi mu da hasida cikin kalmar daban wadda ba sunanta hasida ba kuma ba da laifi ana ce mata ghibta ghibta da ghainun da ba da ko da marbuta a ƙarshe duk anata shi ne mutum ya riƙa burin ina ma ya samu abin da wani ya samu wannan ita da shi ne Allah ne ya baiwa ne ka ce ya ɗauke tunda so kake kai ma ka ce ya baka kuma mai hasada matsalar ta ita ce baya son musharaka ko shi ya samu baya so wani ya samu ba mai maganar yana son na wani ya tafi da za a haɗa shi da shi da wani an ba su tare sai ya ci da haka da shi ina ma wannan nan da ya kauce ya zama shi kaɗai ne mai littafin nan wani biyu na ga cikin cutar hasada kuma hasada cutar tana da faɗi tana da zurfi tana da muni akwai waɗanda Allah maɗauki ya hore musu a hasada ta su suke da tsanani kan kai ga abin da ake cewa kambun baka dukkan kambun baka ko akwai wasu mutane da Allah maɗauki ya halittu da in suka ga abu su ba su sha'awa su sai wani mummunan abu ya samu wannan abu shine a hausa shi kake cewa baki yauwa wannan ba ƙarya ba ne ba canfi ba ne yakan faru in aka samu ainun hasida ainun hasida ido mai hasada wani kawai shi baya sha'awar ya ga wani abu a kan wani agunsa ba in dai har cikin din kuwa to sai ya yi wani mummunan tunani a kansa kuma cikin wani iko na Allah ba tsafi ba cikin wani abu marar kyau ya samu abu ko hatsari ya samu in abun hawa ne ko wata cuta ko rashin lafiya duk yana faruwa shi yasa kullum yake da kyau mutum ya canji kansa da me da cikin Allah subhanahu wa ta'ala in mutum ya duka tafi wannan ko ya tafi irin waɗannan abubuwa Allah mai dauki na tsare shi da samun musamman shi sa ake so mutum ya saba kanta kul huwallahu ahad kul a'udhu guda biyun nan na kashi kuma kalli fasarar su ana ibn al-qayyim yana da littafi da ya rubuta sunan tafsirul mu'awwadatain mujallaji ne ba abin da ke cikin fassarar wannan surori guda biyu kula ubi da rabin halaki da kula ubi da jinna ina da muhimmanci sosai sosai mai karantarwa mai wa'azi mai menene ya samu wannan zai sami wato guzuri mai kyau da kuma da mutane kuma shi kanta wato ya fasaku da abubuwan da suke ci su su dukan zuciya wanda ma mana ibnu qayyim mun san shi wajen maganin abubuwan da suke da alaƙa da zuciya to yayi maganganu akan wannan tafsiri na surorin nan guda biyu kuma yana da kyau sosai abin da an bata ciki shi yasa Allah mun ji a cikin su kun a'udhu bi rabbil falaq kace a'udhu ina neman tsari bi rabbil falaq ubangijin falaq falaq shine safiya mutum da gari ya waye min sharri ma falaq daga sharrin abin da ya halitta kun nan bai ce min sharrihi domin Allah madaukaki a cikin ayyukansu babu sharri kun taɓa wannan zancen ku yawwa amma a cikin halittarsa akwai sharri halitta ana nufin musuluki mu musuluka mu bayi da Allah madaukaki halicce mu mu ne akwai sharri da mu wannan yana son wane cutu wane yana son wane cutu to wannan sharri ne amma aikin Allah da yake yi na halittar ya haka yanzu jikin annabi adam ka tafi ka ɗauko bangare kaza da bangare kaza kuma Allah madaukaki da kamar da Allah sallallahu alaihi ya gaya mana cewa a kuma ta cikin Qur'ani na mai Allah madaukaki ya gaya wa iblis me ya ma mana akan an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya wannan nafsi ne Allah ne ya faɗa cewa da hannayensa guda biyu ya halitta annabi adam cewa iblis me yasa ba za ka yi sujuda abin da na halitta da hannaye na ba wannan aikin da Allah ya na halittar annabi Adam wannan aiki ne kuma haka ba siffa ce ta alkhairu babu sharri a ciki babu sharri a cikin aikin amma a cikin shi abin da aka halitta shine jinsu annabi Adam a cikin ne sharri ne an gane babban abun biyu yawwa sai ta ce min sharri ma ka a wa min sharri ghasiqin idza waqa hakanan da sharrin dare idan ya duhu lokacin da dare ya duhu da Allah ka tsare mu da wannan sharrin lokacin dare lokaci ne da duk mai mummunan nufi yake wasa abin aikinsa a lokacin zai fita ya cutar da wanda yake so ya cuta dare yana da sharrori da yawa sai mutum ya nemi tsarin Allah matsakaci da wannan daga wannan sharrin sannan sai ce wa min sharrin nafasati bil uqdi kuna neman tsari wato daga Allah daga kuma cikin cewa kuma ina neman tsari daga Allah a ina neman tsari da Allah ma'ana Allah nake so ya tsare ni daga me daga shi wancan mummunan abu gana kuma yawa ma'ana kuma wa min sharri annafasati daga kuma sharrin mata masu tofi shine annafas man sharri shine tofi haka filo ukadi a cikin kulli abubuwan da kullum kamar da ake sihiri sihiri ne ake sai aje a ce in za a yi wa mutum sihiri a ce aje a samo gashin kansa ko kuma aje kofar gidansa inda in ya fito dole sai ya tsallaka abin wani abu kafin ya wuce sai a sa wannan abun a kan hanya wannan duk ta bayan an yi kullum kenan amma wani sai an samo wani abu kullum jikinsa a samu jiran jikin rigarsa kwanci wannan shaidanu ne wato aljinu suke hulɗa da matsafa bokaye cikin waɗannan miyagun abubuwa su bokayen su bauta musu su kawo musu waɗancan abubuwan a ƙulla wannan abu a ɗaure shi sai a je a kai a inda ba zai warware ba wannan kuma cutar da adam shi tasiri yake kafirci ne cutar da addini a wata cikin wasa duk wanda ya je ake masa tsafi yin tsafin nan ta daga addini Allah ya shi mu wannan abubuwan shi ne nemi tsari daga gare su sannan sai ya ce amin shi ne hasidin in hasad kuma shi hasad tana da girma da muhimmancin da ta kai an buki ta nafi a cikin sharri da ake neman daga gare su ko a cikin a ciki ana daga sharrin mai hasada a lokacin da ya hasada kaga idan kana yawan karanta wannan in ba wani ne hasada ya kalle ka ko mai irin wannan kambun bukin ya kalle ka ka ba shi sha'awa a wani bangare ko babu abin da zai same ka insha Allah al'amari shi kuma na Allah ne wannan kuma abu baya sa mutum ya zama cewa kullum yana tsorata da ya ga mutum har da yadda shi ba shi ya fara a'udhu billahi a'a ka jika mutane su kuma ba tare da wani dalili ba wannan wato ta'awudu da mutum zai yi ya yi shi ne tsakanin su ubangijinsa Allah shi ya san abin da abin tare da shi abin da zai iya cutarwa da abin da ba ya iya cutarwa don haka kada ya bari ya rika tuhumar mutane ko kuma idan wani abu ya faru a ce na ga wani mutum ya wuce na haka kawai babu wani dalili da a samu mutum ce shi ne ake zato musamman irin yadda muke abubuwa a zamanin yanzu dinnan babu tsari da an ce ana zaton akwai maye a unguwa kaza haka kawai sai mutanen unguwa su taru sai a je ko na gidaje ko a yi wani tashin hankali wannan abun ba daidai bane yawa bai kamata a rika jikin mutane ba da dalili ba yawa wanda cewa gaskiya ne daban amma cewa duk da kuma wani abu kuma cewa ne abu ne shi ma kuma ba da dalili a kansa wannan yau dan yana jawo gaba da ya ga wani abu ko dama da yar wata da tsakaninsa da wani wani abu yana samun sa sai an yi ba wanda nake tuhu sai wani mun rasuwa ce ya zo sai ga ma ƴaƴansa cewa wani nake tsammani shi mun kaza shi kuma ya haɗa tsakanin ƴaƴansa da mutumin da bai gani ba ramun ne ka zaci ɗan uwanka da mummunan abu idan kana da dalili ko lafazin sa shi ya fi kuma an ga wani abu da mutane mun ya auku ka san fito ne Allah madauki ya tsare mu da hasada ya tsare mu da cutar wanda ba iya aukuwa tsakanin kuma kuma da kuma tsare mu da tuhumar wanda ba shi da laifi a kowane lamari a hasita annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa wato daga cikin mutunta shine tana cin kyawawan ayyuka kamar yadda wuta take cin kiraren itace kiraren itace tana ta masa da karkasa a wato kuka nan ko wani abu ya kasance yanzu nan kama kuma shine shi kan kamar yadda ta bal bal bal kuka nan za ta tashi da karfi a cinye wannan kiraren a lokaci guda idan mutum ne hasada ne ga 'yan uwansa ayyukansa na alheri da ke aikatawa haka hasada nan take cinye su nan da nan da ka yi sallah ka yi nafila ka yi azumi ka ba da sadaka ka taimaka to in kana da hasada ka ga wannan tana cinye maka waɗannan ayyukan ka shi nan cikin alƙiyama a nemi ayyukanka na alheri wanda za a biya wasu da kai kila kana da gigo kana da annabi minti kana da kaza kaza sannan kuma da haƙoƙin ka na aiki da ake biyan su a lahira ta wato nemi aiki dalin su a nan duniya su ci an tashi an zo an tambaye ka ina aikin kirki da biya wancan da shi ta gaba mu shi ce zama ka kuma kowa sai mutum ya kiyaye haƙƙi duk abin da ya same ka na alheri ka tabbatar da cewa dama Allah ya rubuta a lauhil mahfuz tun shekara dubu hamsin kafin ya halitta sama da ƙasa ya riga ya rubuta wannan haka Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa inna Allah qadir al khalaiqi qabla 50000 sana qabla 50000 sana min khalqi samawati wal ard kafin ya halicci sammai da shekara dubu hamsin Allah ya gama rubuta wane dan wane za a haife shi a gari kaza zai girma a wuri a hannun wane zai ci abinci su da kaza da kaza zai aiki iri kaza a taɓa zai yi kilas zai yi sanda zai yi alƙali zai yi shugaban ƙasa zai yi gwamna zai sarauta zai kome zai arga an rubuta shi a wani littafi kuma babu wani ɗan ko aljini da isa shi ga raudin makon da sunan ku ce na gode saboda ba na son ka ita hasida iya kasu nan duniya a nan inda muke da wani mutum ya yi kullansa a zuci ya ji haushi ya shiga nan ya fita nan ila ya je gunwa ne ya ce a soke iya abin da zai iya ce amma na lauhin mahfuz babu ko aljini da zai iya aika da ke kafin mutum ba zai je lauhin mahfuz shi ce abin da rubuta maka ba ashe kenan idan mutum ya san wannan kuma ya yarda da haka bai halatta ya zo yana damuwa don ya ga wani an masa wata ni'ima da rika jin haushi don me shi bai samu kaza ba don me ilimin su bai kai na wani ba don me matsayin sa a ofis bai kai na wani ba don me bai samu mutu don me bai samu kike don me kaza kullum abu da kike da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana unzuru ila man huwa akala minkum ko duk akan inda suke kasan ku in kuna kallon waɗanda suke kasan ku kuɗin da kake ne kake kukan ba ka da kaza da kaza in ka duba kukan ba ka aikin kai san ka ka lissafo mutanen da ka san kafi su ba su iya ba ba haka ce ka lissafa ka fi da mutu wane na su na mallaki abin da mallaka ba na san matsayin da bai samu ba na yi kaza na yi kaza na yi duk da ba iya ba akwai mutane da yawa kafi su su ka rika kallon wannan da godiyar Allah ashe Allah ba watsi duniya ba ina so amma ka rika harkar duniya su rika kallon wanda yake sama da yake ya fi ka ya wuce ka su karka kalle shi kace dole sai ka kai matsayin da ya kai da inda Allah ya barka ba ka ce ka nema ba ka nema amma kuma ba su kwallafawa irin cewa lallai yanzu yanzu su kafi inda ya kai ko ana jin haushin sa ne sa cikin ya kai na fatan fahimci wannan saboda waɗannan abubuwan cututtuka ne na zuciya wanda idan ya cuta cikin zuciyar mutum ya ruruta masa su ya raba su da aikinsa na alheri muna roƙon Allah madauki ya tsare mu da cuta ya sa mu so junan mu ni'ima da muka gani Allah ya yi wani in addu'a Allah ya kara masa ni'ima kuma ya ba mu samu wanda ya dace a ban karanta wata magana ba cewa duk abin da ya same ka da alheri a duniya dama Allah madauki ya rubuta duk abin da kuma kake nema sai ka ga bai same ka ba ka same shi ba ka dai hanyar da ake neman ka bi shi ka kama ka da wani ka samu ba da wuri sai ka kwanta da hankalinka ka yarda da cewa Allah Allah ne zai rubuta maka ba shi ne ka kwanta da hankalinka in ka Allah ya rubuta to kana nan kana kwance in dai har kana nema din nan lokacin ai akwai hadisi da Allah sallallahu alaihi wasallam ya na taba ambata mana shi a nan ina jin ko a wani darasi ne daban wata rana yana hudu ba sai ke cewa inna ruhal qudusi a qudusi ki ruhi alla tamuta nafsun ila rizqi Allah wa ajmilu fi talabi wata rana yana tsaye a hudu ba sai mala'ika jibril ya zo yayi masa wahayi shine na fi ru'i ya hura masa a cikin zuciyarsa ya hura masa kuma a nake gaba cewa la ta mutu nafsu babu wani rai da zai mutu ya tafi ya mutu ya bar duniya da ta ta takmila rizqi ta ta sai ran nan ya cika ya haɗu ya game ya cinye ya same duk abin da aka rubuta masa na arziki abin da yake da rubuta za ka kaza ne to shi ka samu kaza ɗin kowa ne ya shiga hanyar an yi kaza an haɗa an yi waye an yi waye to sai samu wannan ya haɗa cikin hannu shi yasa a ƙarshe sai ce astaghfirullah to ku ji tsoron Allah wa ajmilu fi talabi ku kyautata wajen neman wa wato neman da aka ci nemi duniya ba ku nemi duniya ba amma ku ci ta wajen neman abin da ba haka ba na kan yana nan abu da an rubuta in ba ka taɓa wannan ranar ba kana tsakanin waya kuke maka in an rubuta za ka fito zai zo maka rana ta wata hanya ɗin da ba ta inda ba ka tsammani kuma ya tafi laha da Allah kuma karabi Allah ma ike ji ke mu wasu ɗan uwa yana ji ko ba a wannan biki ba ne wani ɗan uwa wata rana ya gama jami'a ya yi digirinsa ya samu kwali an bashi ya yi ta neman aiki ya zaga nan ya shiga nan ya fita nan ya zaga nan ya je nan ya miƙa fayil ɗinsa a ce a yau nan babu sai da ya shekara hudu ya je ya kama kafa da wannan abubuwan wani minista an kai shi aka rubuta takardar cewa a shi ka masa kuka kai ki a aka yi Allah bai rubuta shekara hudu to wata rana yake cewa yake da labarin ya tashi ba a nan ba ne fa a madina ne karo ne ce ko na san shi a madina ne wani aboki da yake sai ya tashi wata rana ya yi da safe bayan sallar asuba da rana ta fito lokacin sallar buha zai fita da fayil ɗinsa yadda ya saba ranar aiki ta su ke nan su a can ban wanda ke nan shi ne a kan a can sai ya yi na fi a biyu ya roƙi Allah ya ce ya Allah na tabbata abubuwan nan da nake yi kana sane kuma ba me yanke min su in ba kai ba ya Allah ina roƙon ka yanke ni kudin nan da yake yana yawo da ya je gun waye an yi kaza wata ranan nan yake yana fitowa sai ya tafi sai kawai ya yana tafiya sai ya je wani kamfani dama administration ya karanta kamar dukkan boko yana neman aikin da zai kawo haka ofis ba wai babban ma abu yake nema ba yake yana zuwa jikin da ya je ya saba yana shiga sai mutumin ko shugaban lalala ba mu da ba da application anan kuma ko ba ana dama yana shigo ana talla su ta buga ne ki ki ba ne ya ga yana neman aiki sai abu da ba ba ya ta wannan shi hayya ta yake irin ya ji zafin wulakanci da wannan shi ayya ta karshe ba da ita amma ranar nan yana shiga ofishin wannan mutum sai wani ya ce wa ya fi cikin shi yana son yana neman shugaban wurin ne yake bismillah sai aka sai aka yi bismillah shi yana shiga ofishin shugaban nan sai shugaban da kansa ya tashi ya zo ya taro shi ya bashi kudu ya zauna sai zuba shi ya bashi shi malam ne fa yace ai kaji kaji kaji da fali aiki nake ci jini ka ci da kanta sai wuce muka sallami wani ma'aikacin mu muna neman mai wani shi ke nan da nan yake cewa wato shi bai taɓa samun wani abu a zuciyarsa da ya ji natsuwa ya samu kwanciyar hankali da tawakkali da Allah ma'aikaci irin wannan ranar ba wai bai yadda tawakkali ba ne ya yadda ta tawakkali amma a ranar nan ya ƙara tabbatar da cewa Allah shi ke komai idan mutum ya ɗauki rayuwa da sauƙi wallahi ba abin da Allah zai masa ba idan haka haka bukatar ka kata haka bukatar kai kata haka bukatar ka ceci wani haka bukatar wani abu cikin mutane biyu ta gaban ka ceci ka wawura haka bukata na ta ce in an rubuta wallahi ba su ce ba sai ya zo maka to Allah ya ce wannan magana akan hasada kenan wannan sai cewa wala tana jishu kuma ku riƙe wa junanku النجش أنا شو النجش بسكون الجيم أنا كما شو النجش بتحريك بفتح الجيم دي هلك لغة في العربية ya kan kamar nan ko wancan duk ne dangane da wannan kalma ne ko kuskure bane yawa to me ake nufi da annabi asali a lafazin larabci ake nufi da annabi shine mutum ya yi ƙoƙari wajen ɓata wani abu ta hanyar yaudara kalin kalmar kenan a larabci yi ƙoƙari duk ne ɓata wani abu da yaudara ka yaudari wani don ka ɓata wata harka kasa wannan asalin na jiki ne wannan kuma gwargwadon wannan kasar malamai suke ce to kalmar najis ta shiga cikin kowane abu da mutum zai ƙoƙari don ya ɓata shi ba sai ya yi a ciniki ba Sarkewa ana fassara nan ana fassara a kan babin ciniki ne kan ɗayan ku ya ciniki a kan cinikin ɗan uwansa. Wannan gaskiya ne ko kuma ne daidai ne. Amma a asalin ma'anar kalmar a larabci wato ma'anar ta a ammu tana da kuɗin da take sarki za ta ciniki. Kowace da take yi ta kanta ƙoƙarin fata harkar wani ta hanyar yaudara da mutum ci da wani cuci wani yana neman wani abu ku ji kudana da shi a ma shi a ce wani duk ko ana ha maza ko ha mata kada a bari wani ya kaza sai mun bata a cikin nan a cikin nan duk ai duk wannan yana jikin kai annabi kun ka san cewa wani yana da damar ya wani aiki ko yana kan aiki a cire shi su ke ta matsa masa sai an cire shi duk wannan yana cikin najis bil ma'ana al'am ma'anarta gamammiya yawwa akwai kuma al-ma'anar khas wadda in ku ji babin cinikayya a littattafan ko ana maganar najis to shi ake nufi shi kuma ma'anarsa shine mutum ya zo ana ciniki sai ya ƙara kuɗi a kan kuɗin da ake wato musawama a kanka lokacin da mai saye da mai sayarwa suke tattaunawa mai saye yana cewa na saya kaza shi kuma mai sayarwa ya ci a ƙarƙashin haka fita sai wani ya jiyo wanta bukali ana cewa za a sayar dubu goma sai ya shigo kawai ya ce zan ƙara zan saya ni a dubu goma sha ɗaya kawai saboda wancan mai sayan ya ji cewa ba zai iya a goma sha ɗaya ba sai ya fasa kaga kai ne ka yi sabbi ka yi sa'ayi ka yi kokari ka bi hanya kuma kirki da yaudara kuma ba nufi kike da ba wani yana da cikin sharaɗin ma'anar wato wannan kirkin ya zama cewa shi ne na jishin ba shi da niyyar saye ba ka da niyyar saye haka kawai kuka ba kuke ka ƙara kaza ka saya kaza ma'ana sama da abin da ka ji wancan zai saya shi wancan ya ji abin ya yi masa yawa sai kuma ya fasa wannan wani shi ake kuma najis a littafin fiqhu shi za ka karanta kuma da yawa da cikin malamai in sun zufa sauran nan hadisin shi kai suke ciki yawa amma in ka kalli ma'anarsa ta harshen larabci duk waɗannan abubuwan a duk abin da ke akwai yaudara a ciki da shiga ciki sawa'un da wannan ɗin ina jin mun gane kun ga da hasada ma'ana kamar yadda hasada take ɓata ƴan uwan duk mutumin da za ka ji alherinsa ka ji ba ka so kana kyama hankalin cutan shi duk wani su da ko bacci ba iya yi sai da aka ce an yi wa wani wani abin alheri to kenan kuma damuwa ta tashi shi hankalin sa sai tashi ya rika ta to yadda kun ga wannan ɗan uwan ta kan ko nan wannan shi ma abubuwan da annabi ya faɗa din nan a cikin su gansu masu kwasu ɗan uwan ta shi ta a ƙarshe ce al-muslimu akul muslim shi ya nuna mana asalin da suke cikin mu fahimta a wannan hadisi shine ɗan uwan ta da ya rike da ita sai mu fahimta ta gane wannan yawwa a cikin nan kuma su haji shi ma yana ɓata ɗan uwanta wala ta ba rubu kada kuma kuri kiyayya ma'ana tashin ku yana kin wato tashi ya zama cewa wato an samu wata hanya da ɗan uwa musulmi zai kyamaci ɗan uwansu musulmi ya ji baya kansa ya kyamaci shi yana tsanarsa a zuciyarsa wannan shi ma an hada. yawa malamai sun yi magana a nan cewa albugbu iyayya kashi biyu ce akwai wadda kuma binta addini ne akwai wadda kuma kuma binta duniya ce yawa to wanda suke duniya ɗin da aka hana ana in mutum kuma da addini ma'ana kuma da kan addinin Allah wannan ba shi ake hana wa Allah ba da aiki ya sa ya zama maganar musulmi da musulmi aiki to shi kansa musulmin in ya zama yana wani aiki marar kyau ya shiga wani aiki marar kyau kamace shi saboda wannan aiki amma kuma ya zama shi da adalci ina kallon ɗaya gefen da alherinsa alherin imani alherin musulunci alherin sallah alherin makwabta alherin kaza da kaza da wannan ɗin da yake aikatawa saboda shi za ka tsaye tsakanin a wanda yake tsakani ne na addini ga su fahimci wannan yawa don haka a shi kenan tabagu bi a kan al'amarin duniya ko shi aka hana kawai mutum kuma ya cutar da kai sai ka ɗauki kyama ka tsane shi da wani abu wannan kada kai wannan ɗan'uwanka musulmi ka ka nemi haƙƙinsa a wurinsa ko ta hanyar shari'a amma kada ya kai ga wasu kiyayya ka ji bukatunsa har abu da ɗan uwanka musulmi ba a cinsa duk mutumin da yake musulmi ne ko a kishi ka ji ta bukatunsa kal mu'minuna kal mu'minatu ba'dukum awliya'u ba'd haka ne munafiki suke su mu'minai duba da mu'minai mata sashen su majibin ta tashi ne da aka kowane mumini ya sukan uwansa musulmi da ya ke wasu uwansa musulmi a cikin gida sai matarsa sai ta ke ta ke ta ke ta an hana ki kyamaci matarsa ta yi watsi da ita bal yi ma musamman a ce yana da kishiyoyi sai ka ji ita ba ka san ba ka san harkar shi ba ka zuwa gudu ta kusa kusa wannan laifi ne annabi sallallahu alaihi ya hana wannan har yana cewa la yafrak mu'minun mu'minatan mumini jiki shi ne ya fi ma'anarsa shi ne kiyayya kada mumini jiki ya kuwarsa mumina in kaiha min hakulukan rabiya min hakulukan aka in ya ki wani abu take wani mummunan hali da take yi ko a kalli gefe abubuwan alheri da take yi ta yadda ya yadda ta da su wannan abubuwan alheri din amma wannan abin da take yi na ki to ya ki ya wannan abu haka a takaice ne kada mutum ya zama cewa yana kin a ɗan uwansa mumini zuwa haddi irin wannan Allah ya shi sai kuma ta gaba ce wala ta da ku kada ku jura ma junan ku baya ya ce da juya baya juya baya ma'anarsa shine al-qati'a wal hijran ka yanke mutum ba ka da zumunci in dan uwa ne zumunci ko kuma ya kore cewa mutum ba ruwan kashi kashi ba masa sallama wannan musulmi haramun ne wa dan uwansa musulmi irin wannan wato alaƙa mun ji shi shi ma a malamai sun kasa shi shi akwai kauracewa mutum saboda addini akwai kuma kauracewa mutum a saboda wato wani abun da wanda yake na duniya ana sanarwa cewa akwai hadari a waje maimakon ya tsare mu a nan wanda ai wata dabara ko shine ko za ka ta a yi sallah ko ka kama hanyar ita gidansa lafiya Allah ya sa mana da lafiya sai mu tsora kan inda muka tsaya din nan ba matsala ba ce hanyar da lafiya insha Allah to Allah ya mu dace ku rike tadabaru muka tsaya ko za mu yi magana ne tadabaru ne hijiranin ina kuma za mu kai da karshe insha Allah in Allah ka lokaci shi kuma ayi hadisin da wannan kuma da na gaba a kashi ne da ya insha Allah sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi